الإسلام باللسان ويؤمن وتكفر الكفر بالضمير واعلم أن بأن الدنيا دار إيمان وسلام دار إيمان وإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم can can a baya yayi magana kan taqsirus sala fi safari sunna wasu suna ganin azima ce wasu suna ganin rukhsa ce idan an ce rukhsa ne kenan sunna ne ana iya yi masu cewa sunna ne kamar mazhaba ta Imam Ahmad suna hujja da cewa sayyiduna Uthman ya bi sayyiduna Ibn Abbas ya bi sayyiduna Uthman sallah Amina wanda asali Annabi sallallahu alaihi wasallam qasdu yake yaje daga Madina daga Madina zuwa Makka sayyiduna Uthman yana khalifa a Madina kaga sunan su me matafiya ne amma kuma Amina sai yake cika sallah shi ma Ibn Mas'ud sai ya bi shi shi ma yake cika da aka tambaye shi sai ya ce baya son a samu sabani cikin musulmi amma dai a aqida a ra'ayin shi abinda yake shine daidai kasuru ne za a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wai malamai suka ce tunda har ya bi shi a ciki kamar ya ga cewa khilaful aula ne ba wai haramun bane yin haka haka mutumin da yake zai yi kasuru sai ya cika sallah sallar shi tayi amma ma'al mukhalafa ya saba musulmi an gane wannan ko yin azumi a halin balaguro man sha a samu wa man sha a afkara su da hadisin ummuna aisha radiyallahu anha kan hadisin kisa ta hamza tubun amur al'aslami da ya kasance yana yawan azumi ya tambaya a salama zan yi azumi a halin balaguro annabi ya ce in shi ita fasumu in shi ita fa'afdir asali shi ne sai dai wanda zai sha wuya in yi azumin to ya ajiye shi ne daidai so da annabi salama ya ce laisa min ta'ati as-sawmu fi safari ne kaga akan wannan mutumin ne da aka ga an mai rumfa ana azumi ana tafiya cikin halin balaguro yana azumi ya kasa tashi ko kuma kusan suma ya yi an lullube shi ana ta mai bibita annabi ya ce me ya samu wannan ka ce azumi yake ya faɗa annabi ya ce laisa min ta'ati sawm fi safar amma wanda ya ga zai iya yana da ƙarfin gwiwan yayi to yana iya yi wasu malaman suka ce haka shi ya fi ladama amma shi ibnu hazm yana ganin ko kai sai karama mazabar zahiriya ba a azumi a halin balaguro amma dai zancen da ya fi ƙarfi shine mutum yana iya yi in ya ga yana da ƙwarin gwiwar yi amma ko da yana iya yi sai bai yi ba wannan babu laifi ruksa ce ta ubangiji wala ba a sabi salati fi sarawil so da hadisin da aka ruwaito kan ba a yin sallah da wando hadisi ne wanda yake da'ifi kamar yadda imam al-albani ya bayani tayyib sai ce wani nifaqu أحسن الله قال رحمه الله تعالى والنفاق أن تبدر الإسلام باللسان وتخفي الكفر بالضمير وأعلم في الدنيا بأن الدنيا دار الإيمان والإسلام نعم وتم منافنسي نن ياي تعريف النفاق الأكبر النفاق الاعتقادي شيني إظهار الإسلام وإخفاء الكفر أما أكوي منافنسن da bai kai na kafirci ba ko annifaqu al'amali ko annifaqu al'asghar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alamomin shi ayatul munafiqi thalatha idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha atmina khan wa idha khasama fajara aga wa'innan ma'asi alama ce ta munafinci amma karamin munafinci amma kuma yau da gobe yakan juye ya zama mai ya zama babba duk karamin laifi in yayi yawa yakan zama babba karamar shirka takan rikide ta zama babba karamin munafunci yakan rikide ya zama babba karamin fasikanci yana rikidewa ya zama ya zama babba haka aka ce ka nisanci laifin kwata-kwata wa zaru zahiral ismi wa batina wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan so da haka nan yayi bayani kan annifaqul akbar amma annifaqu ammatan idan za a yi ta'arifin shi akan ce izharul khairi wa ikhfa'ul shar bayyana alheri da ɓoye shari alheri mataki-mataki ne shi ma shari mataki-mataki a kan ce ɓoye shari zai iya ɗaukan kafirci zai iya ɗaukan saɓon Allah bayyana alheri zai iya ɗaukan musulunci gaba ɗaya zai iya ɗaukan kuma wato biyayya cikakkiyar biyayya da ba domin wanda zai ma ƙarya ko zai ma kaza ai baya so ka gano shi ka gaya ma munafunci da wannan ma'ana alama ce daga cikin alamomin munafinci hakan nan cin amana hakan nan saba alƙawari amma ba ɗaya yake da munafincin mutum ya zama yana fatan musulmi in an je yaƙi a ci nasara a kansu ya ji daɗi ba kamar yadda munafukai na su abdullahi bin ubayy bin salul su irin wannan munafuncin suke su da ma ba musulmai bane rigar musuluncin suka sa domin su shiga ciki su bata shi shi abdullahi bin salul ai munafuncin shi dama na maslaha domin za a mai sarautar madina ne annabi ya zo sai sarautar gargajiya ta rushe tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi a ce ga annabi kuma ga wani sarki ba to sarkin to shine sai ya ji haushi sai yake tama musulunci zagon kasa shi yana fatan musuluncin ya kare yana fatan musulman su a ci nasara a kansu to duk me irin wannan aqida shi munafincin shi babba ne mai fitarwa daga musulunci yace wa alam bi anna ad-dunya daru imanin wa islam sani cewa duniya gida ne na imani da musulunci kaga ya raba tsakanin al-iman wal islam akwai wanda musulmi ne amma bai kai mu'mini ba lakin kullu mu'minin muslim bainahuma umumun wa khusus sai a ɗauki al'islam ayyuka na zahiri wanda za a yi sallah da shi ya yi azumi ya yi kaza ya sada wannan musulmi ne amma ba ka da yaƙe ne a kan imanin shi domin shi imani abu ne da ke tsakanin bawa da mahalicin shi na yarda da Allah subhanahu wa ta'ala da annabawan shi da mala'ikun shi da littattafan shi da ranar lahira da yarda da kaddara ta alkhairi ko ta shari sai dai akwai wasu ayyuka na zahiri da ke alamta raunin wancan imanin ke nuna raunin ko kuma su bayyana karfin shi a abin da zai bayyana ga mutane Allahu a'lam na'am amma a lahira can ne za a tantance
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع أشرار الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان نقص الإيمان حتى يتوب وعلم إيمانه وعلم إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو نقص الإيمان إلا ما أظهر ذلك من تضييع شرائع الإسلام abin da ya bayyana na wato rusa ko kuma tozartar da shara'i na musulunci ta kamar hadithin la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min kaga sai wannan yana nuni akan me ish akan raunin imanin shi mazinaci raunin imanin mai shan giya raunin imanin mai sata amma bai kore mishi bai kore mishi imanin shi baki daya ba wannan kwana-kwanan na ya cikin usulu sunna mun yi bayanin shi na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة والمرجوم والزاني والزانية والذي والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة ولا نعم.
يخرج
nani
الصلاة على من مات wassalatu ala man mata min ahli alqiblati sunna imma wanda ya mutu daga cikin musulmi sallah sunna ne haka almarjum wanda yayi zina aka jefe shi azzani wanda aka mabulala azzaniya ita ma da aka yi mata bulala su ma wannan in za a yi musu sallah wallazi yaqtulu nafsa wanda ya kashe kanshi shi ma za a iya yi mushi ainihin wato sallah kamar yadda ya zo cikin sahih a cikin muslim hadisin amr ibn abdullah ibn amr cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi mawa wanda ya kashe kanshi sallah da ya kashe kanshi da almakashi sai sallu ala sahibikum domin da aka gaya wa annabi har ya tashi zai tafi sai makocin shi ya ba da labarin yanda yanda ya kashe kanshi sai ya ce eh to ku je ku yi ma dan uwanku sallah kaga wannan yana nuna sahibikum musulmi ne amma dai kaga da annabi bai je ba sai fuqahu suka ce ahlu sharaf suna iya su ki zuwa sallah wa wanda ya kasance ya ya mutu cikin saban Allah domin hakan ya zama raj'a ga wanda suke yan baya amma wannan ba zai hana a mai addu'a ba ba zai hana a yi mai fatan rahama ba ana ji ya mai tsoron azabar Allah tabbas amma dai ana mai fatan rahamar ubangiji domin rahamar Allah tana da fadi hakan nan wanda ya kasance an mai haddi marzo ko ma- wato ainihin majlud wanda aka jefe ko aka mai bulala ko aka mai kaza ana mai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma ma'izu sallah ya ma wa al-ghamidiyya sallah musamman ma'ana su da yake tubar su ta bayyana karara wannan ana musu ana musu sallah amma shi wancan kaga da ya kashe kanshi ba a samu tabbacin tubar shi ba ko sai annabi ya ce sallu ala sahibikum amma dan mutun yayi wani saban Allah aka mai haddi indi nadama shi da tubar shi ta bayyana ba a cewa ma ahlu sharaf kasu mai sallah su ya kamata ma su shiga gaba ai lokacin har rasuluna Umar yayi mai annabi sallama wato ya so ya ce dan me zai mai sallah hakan nan lokacin da ake jifan ma'izu Khalid ibn al-Walid da aka jefe shi sai dutse ya same shi kan ya fashe sai ya la'ance shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan me zaka la'anci mutumin da yayi tubar da ta ishi mutanen Madina to aka ya faɗa kuma akan al-Ghamidiyya ita ma wannan baiwar Allah da ta yi zina ba a ce mumini baya laifi ba amma san da ya fada cikin laifin sai ya tuna da Allah kaga su sun tuna da Allah suka ma kasa dukkan su fa ba wanda ya gamsu da shi ma izu da ita gamid da kansu suka kawo kansu har ita gamidiya abun mamaki da ta zo ma har bayan ta yi juna biyan ma ciki ya shiga nabi ya ce ta je har ta haihu bai sa a nemo ta ba sai gashi ta dawo bayan ta haihu ya ce to dan wa zaki ban wa shi ki je ki shayar da shi da alama da za ta gudu kyale ta za a yi can ta tuwa tsakaninta da Allah ku amma ka ta dawo da yaron da gurasa a hannun shi don a tabbatar ya isa yayi nabi ya ce to yanzu in an bar shi wa zai rike shi to sai wani sahabi ya ce ni zan rike shi kamar bai dan fahimci karatun a gani da ta ce to bari in je in gani ko na ci gaba da kulawa da shi wala Allah ta samu sauki domin bata riga ba a kama ta ba da shedu duk wanda ya laifi aka riga aka kama shi da shedu shi babu zancen yafiya an gane wannan ko kuma mutum ya kawo kan shi gaban alkali abinda yake mutakarir gurin hukam in ya kawo kan shi ma nan sai an mai hukunci amma aka ba shi damar ya je zuwa wani lokaci ya dawo sai ya dan canza shawara ya ga bari to rabe wa rahamar Allah to ba za a neme shi ba ba za a nemo shi kun fahimta sai dai in irin banna ce da take cutar da al'umma kuma ba nadama yayi ba wannan shi sai an nemo shi amma lokacin da nadamar su ta bayyana amma duk da haka sai da ta dawo aka jefe ta ita daga wannan ya za a ce ba za a yi musu sallah ba annabi sallama ya tabbatar da imaninsu an fahimci wannan ya tabbatar da imaninsu wanda ya tuba daga laifin da yake yi shi wannan za a yi mai sallah za a abin nan da shi Allahumma sai dai in wato kalan wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam misali ko ya ce ya tuba shi wannan sai an mai haddi sai a fawwala hukuncin shi zuwa ga ubangiji to amma irin wannan magabata wato manyan malamai da manyan mutane ba za su yi gaba gaba gurin yi mai sallah ba domin salaf akwai masu cewa duk wanda kaga ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to zandaka ce shi kuma zindiki ba a karban tuba shi saboda shi da mun munafunci aikin shi zai cewa ya tuban yau gobe ya koma amma dai an kashe shi sai a fawwala lamarin shi zuwa ga ubangiji kun fahimci wannan Allahu a'lam نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولا نكلف أحدا من أهل القلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام وإذا لم يفعل شيئا من ذلك شيئا فهو مؤمن مسلم بالإسلام بالاسم بالاسم لا بالحقيقة لا بالحقيقة وكون أنفانا كرنت وأن للتتفن yanzu kullum an takaitar da ɗalibai kan karatun littattafan ibn abdul wahab Allah ji kanshi da gafara ba laifi bane mi amma in bid'a kullun abin da suke cewa aqidar ta ibn abdul wahab ce eh cewa suke aqidar ibn abdul wahab ake karantarwa ba aqidar sahabbai da tabi'ai da magabata ba to amma kaga yayin da aka dauko irin waɗannan littattafan da aka rubuta shekara dubu da kaza ana karantarwa sai ake ganin ire-iren abin da ibnu abdul wahab yake ambata a ciki sai a san ba aqidar ibnu abdul wahab bane shi kadai aqida ce ta magabata aqida ce ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin zancen yankan na ai suna inkari cewa wanda yayi yanka dan wani Allah ya ce ibnu abdul wahab ne kawai sai ibnu taymiya sune suka faɗa haka su ma nakaltowa suka yi daga magabata kuma fahimta ce daga aya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ya sanya yanka don wani Allah cikin abubuwan da ke riddantar da musulmi daga musulunci musulmi ya fita daga addinin musulunci ya ambaci mutumin da ya mai da aya ta littafin Allah subhanahu wata'ala ko wani abu na athar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya inkarin shi da gangan ya karyata shi da wannan kafirci ne ko mutumin da zai yanka don wani Allah ko yayi sallah don wani Allah eh wanda aka masujada dai rubuci cewa shi ba da ba da alwala aka yi sujadar ba cewa ba da alwala aka Allah ya sa da janaba aka yi ta wa ya ce a masu jada kai awa an gane wannan ku eh to da ka sai ya ce mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin wannan ba wai su kenan abubuwan da suke ridda ba ne kawai ya kawo su ala sabilil misal amma wanda suke riddantar da mutum ai suna da yawa kwata nau'ukan kafirci ai kala hudu ne suke kawo akwai na iba kafirci na kiyawa akwai na juhud mutum yayi musu amma wancan ya sani sai ya ki irin kafircin shaidan akwai kafirci na musu da gardama irin kafircin su fir'auna da girman kai ke ja ainihin wato ayi shi akwai kafirci na munafinci kafirci na munafinci shine irin nasu abdullahi bin ubay bin salul akwai ainihin wato kafirci na takdhib na karyatawa irin kafircin mushrikan makka to akwai wanda shi gashi nan a zahiri ya nuna shi musulmi ne amma kuma munafincin shi ya kafirtar da shi ko aikin shi ya kafirtar da shi haka shi kafirci ba intima'i bane ba sai mutum ya ce kasan akwai wanda su har yanzu suna da duhun kwakwalwa a kansu yayi murfi su gani suke sai mutum ya fito ya ce shi ba yahude ne ko sai in ya ce shi kirista ne ko sai in ya ce shi ba majushe ne ko mushriki sannan sai a ce mushriki ne ko kafiri a shi maganganun mutum da aikin shi da itikadin shi ke kafirtar da shi ko da ko da me ya jingina kanshi ko sai ya zamanto wato ainihin shi kafiri ne daga wannan faqad wajaba alayka an tukhrijahu min al-islam kaga nan ma akwai magana wanda ya kafirta dole ka fidda shi daga musulunci in ka ki fidda shi kai ma ka bi shi eh man shakka fi kufri al-kafiri fa huwa kafir wanda yake ganin yahudawan nan watakila su tsira a lahira kiristocin nan ko su abu jahal din nan ba mamaki ba su ma suna da yatta su hujjar to ya bi su ya bi su وإذا لم يفعل شيئا من ذلك وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة يعني شيئا تبيو إذا لم يفعل من ذلك شيئا شيئا أن بيو براس شجوكو وإذا لم يفعل شيئا من ذلك شيئا إيه؟ شيئا غدان يكون أيوة وغدادي أنهم بونسني eh ko tauci tauci ne ne na kama guda ne in ji taba ya wuza wadda wuza a tauci ne kuka kara shayan ɗin fa huwa mu'minun muslimun bilisim ma'ana wanda riddashi ba ta bayyana wannan mumini ne a zahiri musulmi ne a zahiri labil haƙiƙa akwai abubuwan da suke a ɓoye sai ranar tubular sara'iri za a gasu Allah ya shirya da mu na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا تزال يطرح لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل للعبد إما شئت إلي هرولت إليك وقوله إن الله تبارك وتعالى يزيد يوم عرفة وقوله إن الله خلق آدم على صورته وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ربي في أحسن صورة وأشباه هذا هذه الأحاديث هذه الأحاديث وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتكوير والرضا لا تفسر لا تفسر شيئا من هذه من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا منها فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي نعم to waɗannan sifofi da yake ambata ko da zaka ji wata sifa wadda take lam yablughu aqluka hankalinka ba zai iya riskar abun ba to wannan ya kawo misali da hadisin qulubul ibadi baina isbu'aini min asabi'ir rahman wanda hadisi ne na al-imam muslim hadisin abdullah ibn amr da kuma hadisin inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya da shi ma hadisi ne da malamai da yawa sun ce ya kai haddin tawatur a riwayar Abu Huraira da wannan shi ina ya buqatul kullail al-akhir ko da kuma hadisin cewa ainihin wato Allah ta'ala yanzilu yawma arafa yana saukowa ranar arafa zuwa saman duniya shi ma hadisi ne na ummuna Aisha radiyallahu anha hadisin muslim da hadisin cewa yanzilu yawmal qiyam wanda yana cikin sahihai ne amma da lafazin ya'ati zai zo rana alqiyama waja rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji zai zo hakan nan la- wato sifa ta almaji da kuma itiyan eh hal yanzuruna illa an ya'ti rabbuka fi dhilal dhulalin min al-ghamami wal mala'ikati wal mala'ikatu wa qudiya al-amr aga itiyan ko almaji wal itiyan sun zo a qur'ani da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma sifa ta cewa Allah ta'ala zai daura a kafarsa mai daraja wato akan wutar jahannama inna jahannama la tazalu tutrahu fiha hatta yad'a 'alayha qadamuhu jalla thana'u da hadisai ne su ma suna da yawa ranar alkiyama ana jefa ma wuta yan wuta ana tambayar ta ta cika tana halmin mazid a kawo ƙari in aka danna aka danna aka tusa sai mutanen sun shiga has- sun cika har sama amma an tai wani yunkuri sai ta haɗe su ya zama akwai sauran guri sau da ta fusata jahannama ranar mala'iku dubu saba'in su dubu saba'in fa suke ja tana jinsu laha saba'una alfa zimam a kulli zimamin saba'una alfa malakin ya juruna aga dubu saba'in su dubu saba'in masalul adi kusan miliyan hudu miliyar hudu ne da wani abu mala'ika ba ko dai mutane kosassu irin su yaya suka rike abu mutum su dubu saba'in ai kaga ai abin nan malam ya wuce hankali mala'ika malam ya ai ya tsika ko to mala'iku dubu saba'in so dubu saba'in amma wata riwayar in ta hango yan wuta sai ta bincike su sai sun ƙara rikewa da kirsin sun jawo ta to sau da kan aka danna tana haɗewa ba za ta ƙoshi ba sai allah ya ɗau ƙafar shi mai albarka ya ɗaura akan wutar nan ne za ta ce ƙaf ce ta cika ta cika wa hukkala hukkala hada kaga wannan kai imani da shi a hakika ne shi zai dauki kafa shi kenan Allah yana da kafa amma wadda ta dace da girman shi in ka ci ya za a ce Allah yana da kafa to ya kai kai yadda yana da ilimi ko in ka ce a to ai ilimin ba irin naka ba to kafafa shi yasa suka ce da za a samu bajahami da ba ash'ari su zo suna tattaunawa kai salafi samu shayin kaka koma gefe zira musu ido shi ba mu'tazili ko ba ash'ari ya gama ya kare da ba jahami kai kuma ka kare da shi tunda shi yanzu ba ash'ari ya yarda da wasu sifat ko ya yarda da ilmu da hayatu da baka'u da wane ne su ne guda bakwai din nan da suke cewa Allah yana da ilimi to shi kuma ba jahame bai yadda ma Allah yana da ilimin ba shi da yake arni ne sai ce bai yadda ba ma Allah yana da ilimi ba ashari zai ce mai Allah yana da sai ce mai to kai ya za a ce kai kana da ilimi kuma Allah yana da ilimi ba ashari me zai ce zai ce ba ɗaya bane ko ilimi na da na Allah ba ɗaya bane sai ka ce mai to fadda eh ka gama eh to kai da nace Allah yana da kafa nace Allah yana da hannu na ce Allah yana yarda na ce Allah yana fushi na ce Allah yana dariya kai mun inkari ka bankara wannan sifar to ni ma ai da na ce Allah yana fushi ba irin fushinka ba da na ce Allah yana da kafa ba irin bauɗaɗɗiyar kafarka ba kun gane ko idan har za ka iya kare kanka gurin bajahami to shi kenan nima a aƙida ta ka ba kanka da kanka amsa in kuma hawa ce to Allah tsine ma albarka shi ne in san zuciya ne kenan ba gaskiya kake nema ba ko to Allah ya fata-fata da ka in ko gaskiya kake nema to ɗauke ta mu zama ɗaya in ko ba haka ba to ga hanyar da ka kama ina fata an gano ne to da kai da kaji irin waɗannan hadisan ya kawo cewa idza masha ilayya mashaitu ilayya idza idza mashaita ilayya harwalatan hawwartu harwaltu ilayka wannan asalin hadisin cikin sahihaini cewa ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni idza dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhum idza ata ilayya yamshi ataituhu harwalatan idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a to kage yace taqarrabtu ataitu ilayhi harwalatan zan zo mai da sauri in ya taho zuwa gare ka yadda da shi a yanda yake kun gane da faɗin shi inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu yawma arafa wanda ya gabata a baya da shi ma hadisi ne wanda yake cikin sahihu muslim hadisin ummuna aisha radiyallahu anha zai zo zuwa saman duniya zai mawa wato mala'iku alfahari da yanda bayan shi suke roƙon shi suke bauta mishi a arafa ka san dai da ba masu salfi ba amma ka je maka kai ta salfi kana hoto kana turowa wara'un ƙarya ibada ƙarya in kana ibada so ake tsakaninka da ubangijinka kaunar dan adam bai da nasibi a cikinta da zaran dan adam ya samu nasibi cikin ibadarka to shi Allah yana da girma hayl Allah bai iya karanta ba sai ya ce to na bakka da shi eh na ci girma ana aghna shuraka yani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu taraktuhu wa shirkahu inde kai dan Allah kuma dan wani sai Allah ya bamma wani ku karata da shi ranar lahira ranar da yake ta kanshi kake ta kanka wa qawli inna allaha tabaaraka wa ta'ala wa qawli inna allaha khalaqa adama ala surati nama ambaci ibnu khuzaima in tuqida ala alayhi fi kitabihi at-tauhid li'annahu awwala hadhihi sifa cewa Allah ya halicci annabi adam akan surar shi wasu sun awwala da akan surar shi annabi adam to ai akwai wani riwaya ala suratir rahman gane ku ire-iren waɗannan hadisan wa kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam inni ra'aytu rabbi fi ahsani sura idda ibn taymiya ya ce gani na zuciya ne hadisan abdullahi ibn abbas tare da wasu da yawa daga cikin malamai kuma a cikin sahabbai sun tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin mi'rajin shi to sai ya ce wa ashbaha hadhihi al-ahadith fa alayka bit taslimi wat tasdiq wat tafwid war ridha kawai wajibi akan ka ka mika wuya ka gazgata kuma ka fawwala ma Allah ta'ala sanin kaifiya wannan tafwidul kaifiyati la tafwidul ma'na kamar yanda wasu ash'ira sun nawawi suke da suke da ash'ariyanci nawawi sai su ce salaf suna tafwidin sifofin Allah a'a suna tafwidun ma'ana ne tafwidi shine jingina wa Allah ne masani shine tafwidi ai suna tafwidun kaifiya afwan ba ma'ana ba ba tafwidun ma'ana suke yi ba wanda za ga wani dan malamin zauren an zo ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa yace ban fada ba ba zan fada ba ba ni na fada ba waya waya ce kakka fada ai Allah ya saukar da Qur'ani dan a aiki da shi ne na cikin aiki da shi a fassara shi a fahimce shi kuma wala taktumuna hulin nas alƙawari ne Allah ya dauka akan malamai cewa kar ku boye wala taktumuna kar ku koye wannan wannan ilimin da ainihin wato kuka to ka ce ban faɗa ba bazan faɗa ka koye kenan ka zama dinan ne eh eh tunda Allah ya ce la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in akan wanda ya koye malamin da ya koye ka ce ba za ka faɗa ba to ka karka koya ka koma gona kawai abunka ka ban ma masu faɗa su faɗa ai aikin aiki ne kwarai kuwa Allah ta'ala ya shiryatar da to malam sai ya ce la tufassir shay'an min hadhihi bihawaka abinda ya shafi aqida da sifa ta ubangiji baka fassara shi da ainihin son zuciyarka fa innal imana bihadha wajib kamar da imam malik ya faɗa wana ta arwaito kala shi daga ummu salama radiyallahu ta'ala anha akan sifofin ubangiji cewa imani da su wajibi ne sanin kaifiyar su wannan ba a sanar da kowa ba yarda da su dole ne tambaya a kansu wasu alu anhu yani an kaifiyatihi wa haƙiƙatihi ba haƙiƙa ta ma'ana ba amma haƙiƙanin wato ainihin haƙiƙanin kaifiyar shi tambaya akai wannan bid'a ne me ma'anar bid'a ne sahabbai ba su yi ba kuma sun fi ka san alheri tunda ba su yi ba to kai in kai kai bid'a da ka sai a bar shi ومن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي لازم أبا جهمي karkashin wannan fahata ash'ariyawa da suke awwala sifa wato sun zama zailu ne na jahamiya jelar jahamiya bindin jahamiya ne eh sunan mun faɗa sai a hankali sun san ai zailu ko to wa'inda suke cewa ma'ana su awwala sifa ta istiwa ko sifa ta arrida ko sifa ta kaza farko kamantawa suke da aka ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa ya suka yi shuru suka ce istawa gashi kuma an ce litastawu ala zuhuri kaga akwai ya za a yi ka daidaita Allah ya dai kaga san kamanta Allah da bawa sannan ya suka ce a kawai ba zai yiwu ba shi ba jami sai ya tsaya akan ina kawai bai daidaita sama al-arshi ba ya koyi ta'zil kenan shi kuma ba ash'ari da ke ya dan fishi kunya haka da ya kana ya fi ba jahami kara aka sai ya ce eh to eh istawa ne amma ba istawa ake nufi ba shi istaula ake nufi ka sai ya banka shi to da ka yanzu ba jahami yani yanzu ba jahami ne da wannan ma'ana da ka salaf galibi in sun faɗi jahami shine duk wanda ya yi tahrifi wanda ya karkata ya karkata cikin sifofin ubangiji wanda ya karkata sawa'un korewa yayi shabbahawa yayi kayyafawa yayi awwalawa yayi da har yanzu dai ba jahannam domin shine kakan shi jaham shine kakan su Allah ka tsare zaka da shi da abin da ya haifa tur da su wanda al-hakami cikin al-jawharatul farida yake cewa inni bara'un min al-ahwa wa ma waladat wa walidayha al-hayara sa'a ma walad da bid'a da abinda ta haifa da iyayenta dukkan su watsatsu ne ba ruwa na da su da ita bid'ar da abinda ta haifa na ra'ayoyin na ara da wanda ya haife ta su waɗanda suka kirkiro al-mubtadi'a na farko to dukkan su watsatsu ne na'am أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله والزبدة في الله تعالى تبارك وتعالى بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب نعم أن الهوام والسباع والدواب كل كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة لا يعمل لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى Mm, cewa ruwan da ya riya cewa ana ganin Allah ta'ala a duniya kafiri ne kasan sufaye suna da aƙidar cewa ana ganin Allah ya qadatan ma ya qadatan ma la mana ana ganin Allah yanzu in yes yanzu yanzu sai ya ce ma dazu suka haɗu da Allah eh dan shegantaka sai ce dazu suka haɗu da wai wannan fa yana dan kokkoyewa ne amma shi yana so ya ce maka shine Allah wallahi su yake ce maka shine Allah ittihadi ne da hulul yanda su Abu Yazid al-Bastami yake cewa ma fi jub ma fil jubbati illa Allah wata ran yace ya koshi yasa wata alkyabba ya zauna kawai shi da wani ne a masallaci sai yace mishi ba kowa a duniyar nan sai Allah sai muridin bai gamsu bai ce mai masallacin nan ba kowa sai Allah karshe sai yace ma fil jubbati illa Allah cikin wannan alkyabban Allah ne a ciki yana nufin shi Allah shi ne har ya ce mai kaga da ka kashe ni a halin lokacin da kake munkirinka ba ka gane ba da ka kashe ni da ka yi jihadi ya ce ni kuma da na yi shahada sai amma wannan muridi sakare ne da bai kashe shi ba ya ce tun da shi zai kashe shi a babin shari'a shi kuma zai yi shahada a babin hakika tabargaza sai ya sufaye sufaye waga tsabaka ake nufi kuma yanzu da kaji sufi tsabakan nan ta uku ce da su hallaji ne kawai sai dai in jahili ne a cikinta miskini bai san me ake nufi da sufancin ba asabu turuk muke magana bai san me dariƙar ta kunsa ba kuma an boye mushi an ce mai istighfari ne da hailala da salatin annabi a sashe ta rikici da mutane amma su din manyan sun san me ake faɗi kuma ba su isa su fito ba ka taɓa jin wani muƙaddami a cikin ɗariƙa ya zo a tattauna da shi ba zai yadda ba ba zai yadda sai dai wancan jahilin shi sun sai mai riga da carbi ya zo ya zauna ku ta rikici da shi sau da shi kuma kila wani shi da gaske kare gaskiya yake sau da ba gidaje bai san me ke tafiya ba amma dai shi babban shehin ra'asul kabira ainihin jarima din ba zai fito ba ba zai fito shi sai dai ya sa su a daka ya tatse su kuma ya batar da su sun san sarai cewa banna ce ake yi to saboda haka duk wanda yake riya cewa yana ganin Allah a duniya to shi kafiri ne me yasa ya zama kafiri saboda ya karyata Allah ta'ala la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar ya fifita kanshi akan annabawan Allah ta'ala annabi Musa Allah ya ce mai lan tarani a nan duniya ko shi kuma sai yake ganin zai ga zai ga Allah kaga faddala nafsahu ala al-anbiya wa hada kufr ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin cikin hadisan hadisan dujal da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani da tahdhiri akan dujal akwai hadisi da ainihin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa ta'lamuna annahu lan yara ahadukum rabbahu hatta yamuta ahadun minkum rabbahu hatta yamut ku sani cikin ku ba wanda zai ga ubangiji sai bayan mutuwar shi to shi sai yace yana rayuwa yace ya ga Allah kaga ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa ajma'a ahlus sunnati wa ahlus sunnati muttafiquna ala anna Allah la la la yura la yarahu ahadun bi'aynihi fid dunya duka ahli sunna sun haɗu cewa ba wanda ya isa ya ga Allah da idan shi a duniya la nabiyun wala ghairu nabiy annabi ne ko ba annabi ba sai ce wa lam yunazi'in nasu fi dhalika illa fi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba ai jayayya kan wani na iya ganin Allah ko ba zai ganshi ba sai akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka samu tunda in sabani na sahabbai ne shi wannan ana iya nakalto shi kuma ana iya a yi musamaha kan shi in ya zamanto wani ijima'i bai kulluba bayan shi da haka sahabbai sun yi saɓani da wanda suka biyo bayansu a kan shi za a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ga Allah ta'ala a duniya ko bai gan shi ba amma da yawa daga cikin magabata sun sahaha wannan hadith kamar al'imamul bukhari kamar yadda al'imamul tirmizi ya nakalto daga gare shi wannan mun yi bayani a karatun al'ibana cewa ya inganta hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah azza wa jalla a cikin mi'rajin shi tare da shi shekul islam yana da ra'ayin cewa ru'yal qalbiyya ne ba ru'ya ce ainihin wato ta ido ba to shi akan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai sabani mu abinda muke cewa inda ya tabbata annabi ya ce ya ga Allah to ya ganshi an gane a to ya ganshi sai ya zamanto wannan khasun ne min al-umumat umumat sun ce ba a ganin Allah ta'ala wannan sai ya zama ya keɓance shi annabi ai dama shi na daban ne sallallahu alaihi wasallam akwai matsaloli da yawa da shi kadai ne ya keɓanta da su shi shalele ne sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan ko mun san mu ba mu da taurin kai a cikin nasi ba mu mu linzamin mu yana hannun nasi sai yanda ya ja da mu ba mu da ta cewa umirna bil ittiba' wa lam nu'mar bil ibtida' mu kawai bi muke ba ma kirkira mu asuwa sai abinda mu an gama mana komi faqad kufitum inji abdullahi bin mas'ud an gama muku aiki kakkai shishigi kirkira ba taka bace bi ne naka kawai a matsayin ka na musulmi ma'anar ma musuluncin kenan al-istislamu lillah mi kauya ga Allah subhanahu wata'ala na'am nan da yace wal fikratu fillahi tabaaraka wa ta'ala bid'a yin tunani akan Allah subhanahu wata'ala ma'ana kan kaifiyar zatin shi kaifiya na aikin shi kaifiya na sifar shi wannan bid'a ce saboda annabi sallallahu ya ce tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah fa innal fikrata fir rabbi taqdahu anana qarashan bayanin na malam eh tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah wannan hadisi ne da ainihin abu sheikh ya fitar da shi cikin kitabul azam albani da karan fari ya raunata shi cikin da'ifa daga baya kuma ya hassana shi da gairihi cikin silsila sahiha 1788 kaga abinda ake nufi kar ai tafakkuri cikin kaifiya amma ba wai kar ai tafakkuri cikin ainihin wato halittar Allah subhanahu wata'ala ba da kuma abin da ya shafi biyayya ga Allah subhanahu wataala imtithali da nisantar saban wannan kai tafakkuri kai istinbaqin ahkam kai kaza hikimar da ta sa aka saukar da alqur'ani babba tana ciki cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ana tafakkuri cikin ayoyin Allah da halittun Allah amma ba a tafakkuri a cikin Allah kawai kai mika wuya ne kan abin da ya baka labari ko annabinka sallallahu alaihi wasallam ya baka labari daga gare shi ka yadda da hakikanin abu amma tunanin yaya kafar shi take yaya ya daidaita akan al'arshi yaya kaza yake wannan ba aikin ka bane tayyib na'am can ashe mun wuce ko can cewa wa'alam annal hawamma wasiba lalle kwari masu dafi su maciji su kuna masu kaza hadda su cin naka da sauransu duk da shi bai da dafi ko amma dai yana cizo da namun daji da sauran dabbobi dukkan su sai ce nahwa dharri wadh-dhubabi wan-namli kullaha ma'muratun kaji cin naka ya cije ka umartar shi akai shi yasa ya asar lokacin da Yusha bin Nun zai shiga Palestine gashi an hana su fada ranar Asabar gashi daren Juma'a rana za ta fadi sai ya kalle ta yace innaki ma'muratun wa ana ma'mur Allahumma ihbisha alayya ce rana an umarce ki ki fito ni ma an umarce ni in shiga garin nan mu yi yaki haka ya Allah ka rike mun fita sai mun ci nasara a sake ta sai hakan ya faru ita ma'amura cinaka ya ganna ma cizo ma'amur umartar shi akai micin in kunama ce in wani umartar ta akai ita bata saba ma Allah ba gane su dama duk abin da za su yi tsau'an ba sa taba saba ma da kaga sabo to kawai sakalai ne ko dai dan adam ko aljanna amma mala'iku da dabbobi da tsirrai da komi ba su saba ma Allah eh ba sa saba ma Allah to da duk abin da suka yi mashi'a ce wato ta ubangiji subhanahu wataala kuma umarni ne da Allah ta'ala ya ba su sai dai wannan umarni ne na kaddara ko umarni ne na kaddara Allah ya yi umarni a kaddarance cewa kaza zai au ba wanda ya sai fita daga wannan ainihin umarni na ubangiji subhanahu wataala na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أمر الدهر وما لم يكن ما هو كائن أحساه وعده وعدا ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم ولا نكاح إلا لوليه وشهد عدل وثلاث قل أو كفر ومن لم ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له وإذا قال يا مغنى كان إيماني دا سوى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن ما هو كائن أحصاه وعده عدا yace duk wanda yace Allah ta'ala la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa ka'in wato wanda suke ganin Allah bai san abin da bai faru ba nan gaba kadariya kenan to wannan mutumin faqad kafara billahi alazim ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa su kadariya da jahamiya firaq ne waɗanda an kafirtar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qadariyatu majusu ummati su ne majusawa cikin wannan al'umma yadda majusawa suke bautan dare da duhu da da yini ko haske da duhu hakan nan jahamiya suke kadariya suke bautar Allah kuma suke bautar kaddara suke bautar aiki kai da bawa yake yake yi sun mai da Allah ta'ala yana halitta kuma bayi suna halittar aikin kun gane kamar sun sanya makawun yana da khaliqani Allah ya halicci ɗan adam ɗan adam ya halicci aikin shi tunda sun ce shi yake abin da ya ga dama kawai ba tare da ganin daman Allah ba wannan kafirci ne ka sanya mu Allah kishiya cikin rububiyya shi yasa suka zama kamar jahami a ainihin majusawa shi yasa suka zama kamar majusawa yace wala nikaha illa bi waliyin wa shahidi adl wanda wannan hadisai ne guda biyu wanda ainihin kawo su a cewa la nikaha illa bi waliyin wa shahidi adlin da wannan riwaya inda suka zo a haɗe bai inganta ba amma dai ya zo hadisai wanda za su karfafa junansu cewa la nikaha illa bi wali da kuma wasu hadisan daban da za su karfafa junansu cewa babu aure illa bi shahidi adlin sai da shaidu guda biyu wanda jama'a mai yawa taqumu maqama shahidai aka samu jama'a sun yi shaida da yawa yawansu ya ɗaure su sun zama mutawatirai da aka kenan wannan ba sai an buƙaci shaidu guda biyu ba amma in dai mutum biyu za a sa su ma shaida a aure to an tabbatar adilai ne mutanen kirki ne wa sadakin da kuma sadaki qalla aw kathura sadakin nan ya zamanto kaɗan ne ko ya zamanto mai yawa babu haddi akan adadin sadaki haddi na ƙasa ko haddi na sama kawai abin da aka yarjejeniya a kan shi shi ne sadaki akwai hadisi da ya zo cikin bulugul maram duk da shi bai inganta ba cewa an yi sadaki da takalmi bai inganta amma yana zo ban karfe da annabi ya nema shi a inganta walau khatam min hadid ko da zobe ne na karfe ka ba kuma babu ma mayafi guda gare shi in ya ce su raba biyu ba zai ishe shi ba ƙarshe na biyu ce to ka haddace wani abu na ƙur'ani ta riwaya ya haddace bakara da ali imran sai na aura ma ita akan wannan daga baya ma zai koya mata duk ba fitina bane zai ne aka maida abin jaraba da musiba wani takan ya biya sadaki sai ya arrada nafsahu lil halak sai ya je gurin da ana ana fama da yan ta'adda ya je neman zinariya dan ya samu na sadaki dan samu na sadaki kawai sun jefa mutane cikin wahala kawai in kun yadda da imanin shi kun yadda da halayen shi ku ba shi aure yadda yake rayuwa Allah zai ci yadda arzikinta na tare da ita fa kamar yadda arzikin shi ke tare da shi ba mamaki ma sanadiyarta sai Allah yalwata mushi yace hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ko ba haka ba amma sai a yi sai an kawo kaza sai an kawo kaza sai kaga an taru ana ta shan wahala kuma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta gazgata wa illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir sai wa fasadun arib tunda suna son junan su in dai suna son junan su annabi ya ce lam yura lil mutahabbaini siwan nikah masu son junan su biyu ba abin da ya dace da su sai aure sai shedan ba mutunci gare sai ga an shiga kuma yaya za a yi anan ko hakanan ne hakanan ne to kawai malam shedan ya maida mutane al'ada na ta wahalar da al'umma ka sadaki duk abin da wannan kayyade sadaki da ake yi cewa rubu dinar imam malik hatta almajiran shi na kusa sun mai inkari sun mai inkari akai da ka ba ba a kayyade sadaki abinda mutum wato yarinyar ta amince shi ya fi ƙarfi ya bada shi kenan kuma har ajalan ni ajalan din nan ban taba ji an yi shi ba sai dai a ce na kadan ba ajalan gurin daura aure ban taba ji an daura aure ajalan amma har ajalan ana daura abu ɗaya ne dai sai a ambace wato a kayyade shi za a iya daura aure ba a yi zancen sadaki ba kwata-kwata malam bashir kawai in daura ma aure misali ba zancen sadaki kwata-kwata to tarewa ne ba za a tare ba sai an haddade shi sai an haddade sadakin kaza ne kuma ba dole sai an miƙa ba a fahimta ku ce to kaza za a bayar to in misali ka'ayin misali mummuna ko da zai mutu da zai mutu kafin a tare to nan ne sai a ce sadakul mithil matsala ta sadakul mithil sai ta wannan duk malaman fiqh ba sun yadda da shi kuma ana ta wahala masu malikiyan mata su ta ƙarya ce ba malikiyan bace ba ake hawa ce kawai da sun zuciya so da haka kalla au kathura wanda yaji ba a kayyadewa don sai na Umar ya so ya kayyade wata mace ta mai inkari karshe ya ce to akhta ar-rajulu asabat al-mar'a to ku dai ji tsoron Allah na'am wannan masala ta ta aure da malamai su ne suke tsoron misali wannan ta aure suna misali mun za su yi misali a rashi wannan ne aka zo ya kawai aure galibi ta yi a ga magana kawai aure da ba za a yi
a ladabtar da su ba dole ba sai kun san nawa ne sadaki baya daga cikin ka'idar daura aure a ce a bisa sadaki kaza baya cikin ka'ida baya cikin ka'ida hmm wasu makariya suke ko wannan abin da suke rufin an ce wani sadaki mai yin sadaki sama san wannan abin da za a yi nan sadaki eh eh wani miliyan ɗari sadaki amma da ci kowa na shi kowa na ji shi ta ne kokari wannan abin da Eh, shi kaga akwai wata khuyfi fi ghairi haqqin shar'i na baya sai ya ji tsoron to yanzu ana biyan miliyan kaza yaushe zamu yi an gane ku Allah ya samu dace wato yanzu hadda rujula ce da take karanci mutum sai ya ga a gidan shi mu akwai inda muka je ake shawara karshe dai yace yana zuwa a gurin yanke sadakin an ce kaza yace yana zuwa ya shiga gida ya fito ya ƙara shiga karshe ya dawo yace kai sun ce fa ba yiwa aga dan kwali ya ja hula haka nan da yawa wasu mazajen idan ta su ne ba za a yi hakan ba to gidan baya hannunsu eh ka- kafin ka shiga ma ka sani Mm, to Allah ya kyauta na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا يحل له امرئ مسلم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث زان بعد إحسان أو مرتد بعد إيمان أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة.
Mm, wannan kaga a- a- wato wannan hasar din ne suke kiran shi hasar din da akwai wani da wani abu da zai iya akwai hasar din da ba zai bada damar komai ya shiga ba amma akwai hasar da ake amma wani abu yana iya shigowa ka kamar yanzu misali hadisin cewa a, idza mata ibnu adama qata'a anhu amaluhu illa illa min salat to kaga illa min salatin din nan duk da kaga sigar shi ta hasr amma kuma akwai wasu abubuwan da suke shiga ya kawo sadaka jariya waladin salihin yad'u lahu ilmun yuntafa'u bihi amma akwai abubuwa da yawa da ladarsu tana iya ci gaba da gudana bayan mutuwa wanda ibn hajar ya kawo guda goma to haka shi ma abubuwan da suke sa a kashe mutum wa'annan ukun su ne suka fi shahara kuma su suka fi yawa malamai sun ba da amsoshin wa'incan din sun zo bayan waɗannan ne ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗanda suka fi shahara ne domin kaga wanda yayi liwafi ai ana kashe shi man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtul fa'il wal maf'ul bihi za a kashe me yi da wanda ake yi da shi akwai athar ko hadisan da suka zo kan wanda ya zina da muharrama shi duk da akwai maqal akan su wanda ya zina da muharrama shi fuqaha suka ce wannan ba la ma'ana li hayati tsince su ake a duniya irin wannan su ya tsince kwari ne cikin wake a tsintsince su a mai da su koti can su je su haɗu da ubangijinsu domin ya fita daga fitura ta ɗan adam ya fita daga fitura ta ɗan adam hakan na mutumin da zai yi zina da dabba za a kashe shi a kashe dabba hadisi ya zo kan haka kun gane ku hakan nan jasus wanda aka samu yana mawa kafirai leƙen asiri cikin musulmi yana bankaɗo sirrin musulmai yana kai makafirai shi ma wannan kashe shi ake yi da wasu da dama da malamai suke suke ambata amma dai waɗannan su ne suka fi ainihin wato shahara wanda suke hadisin ibn mas'ud wanda yake cikin sahihai na'am
قال رحمه الله تعالى وكل شيء مما وجب اوجب الله عليه الفناء يفنى الا الجنه والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصوره والصور والصوره ليس يفنى شيء من هذا ابدا ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامه ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنه وفريق في السعير ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ثوابا والايمان بالقصاص يوم القيامه اين الخلق كلهم بني ادم والسباع والهوامل حتى للذره من الذره حتى يقول الله لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحزنها ومرها قد علم الله ما العباد عاملون والى ما هم صائرون لا لا لا يخرجون من علم الله ولا يكونون في العودين ولا في السماوات الا ما علم ولا في السماوات الا ما علم الله عز وجل وتعلم أن ما أصابك لم a can ba ya yi magana kan abubuwan da ba sa karewa malamai suna ambatan su Allah da asu wato kaho da israfil zai yi busa a cikin shi cewa su ba sa karewa duka wannan in ba aljannatu wannan ba su ne nuso suka tabbata ma sauran wa'annan malamai suna ambata ne bisa wato wato ijtihadi da kuma ake cewa da kuma istinbab domin abin da suke cewa lokacin da israfil zai yi busa a cikin ƙaho kaga ba a bayyana shi ƙahon zai kare ba amma dai nassin da ya zo da shi wannan ba a san da shi ba wanda shekul islam ya yi bayani kan waɗannan a cikin mazumar fatawa wato ainihin in ka duba cikin cikin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala zaka tarar da ainihin waɗannan bayanai kan cewa banda aljannatu wan nar sune dai nasu ya tabbatar da cewa ba su karewa amma wa'incan abubuwa da malam ya ambata malamai suna suna ainihin wato ambatan su ne a tsakaninsu sannan ya ambaci cewa al-imanu bil qisas yawm al-qiyama bain al-khalqi kullihim bani adama was-siba'i wal-hawam da su as-siba' da al-hawam qisasan su na ramuwa ne za a yi kisasi wa dabbar da take da kaho ta tunkuru wacce ba ta da kaho ita ma wannan a yi mata kahon ta rama an gama a ce su zama kasa kaga su hisabinsu mai sauki ne a gurinsu amma kisasi na bayi da za a yi bil hasanati was sayyiati ka cuci mutum a duniya ka ci mai dukiya to ladar ka za a bashi ko a ɗibo zunubin shi a baka wurin da ya zo a harifi na muflis wanda yake cikin musulun bayyana إخلاص العمل لله لأنه معلوم من الدين بالضرورة الرضا بقضاء الله لأن سكن وتؤنه ركن الإيمان إيمان بالقدر خيره وشره القضاء القدر والصبر على حكم الله ينها قولي أكم حكمت الله سبحانه وتعالى دول سيمتن يا قولي زي تنسر imani da cewa al'imanu bi ma kala Allah azza wa jalla duk abinda Allah ya faɗa kai imani da shi ka yarda da shi الإيمان بأ- بأقدار الله كلها خيرها وشرها حلوها ومرها سودي أقوي سنة دتكي قدانا أتكين قدرة الهير شيني قودية سنة تكين قدرة شر شيني حقوري shine hakuri in kana so ka ci ribar kaddara ta alheri ka gode ma Allah akanta godiya kuma da zuci da harshe da kuma gabbai yin hakuri akan kaddara ta musiba a zuciyarka da harshenka da gabbanka kuma kar kaddara ta musiba ta saka faɗi maganar da za ta ja ma matsala a gurin Allah yasa bayan rasuwar Ibrahim dan gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wala naqulu illa ma yurdi rabbana azza wa jalla na'am har zuwa inda ya ce wa ta'alamu annama asabaka ko
قال رحمه الله تعالى وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك wanda kuma mun ji cewa ba a karban aikin mutum sai a yarda da wannan na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ولا خالق مع الله والتكبير على الجنائز اربع وهو قول مالك وانس وسفيان الثوري والحسن بن صالح واحمد بن حنبل رضي الله رحمهم الله تعالى والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan shi ma mun yi bayani cewa hudun shine yafi shahara amma ya halatta a ƙara akan hudun kamar yanda an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su sayyiduna ali da wani shi sunai na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والايمان بان مع كل خطره ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث امره الله عز وجل والايمان بان النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم اهل الخليل يوم بدر ان المشركين ان المشركين كانوا يسمعون كلامه والايمان بان رجلا اذا مرض يدعوه الله على مرضه والشهيد آه.
يدعوه الله على القتل والايمان na'am بان zancen ah, wanda suke kabari su ji wanda yake magana a waje matsala ce da aka yi sabani al-imam al-alusi ya rubuta littafin al-ayatul bayyinat fi adami sama'i al-amwat wanda al-imam al-albani yayi takhrijin littafin kuma da takribi a tashi ya ya tafi akan cewa mutumin da ke kabari baya jin abin da ake faɗa al'imam ibn Uthaymin cikin alkaunin mufi tawakufi ya yi cikin wannan matsalar ya yi tawakufi a kanta mazancin a shekul albani shi ne abin da yake daidai sai dai a ce su katila badrin sanadi da quraish wanda aka jefa su cikin kalib wannan matsala ce keɓantacciya ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka da Allah ta'ala ya ce wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai baka kasance mai jiyar da waɗanda suke cikin kabari ba to ai shi ma a lokacin da yayi musu magana ba shi ya jiyar da su ba Allah ne ya jiyar da su shi yasa ya ce masayyiduna Umar baka fi su jin abin da nake faɗa ba in sai zan wannan matsala ce khassa dan ƙara tabbatar musu da ainihin wato hujjar Allah azza wa jalla akan su Mm, na'am
صلى الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكرم واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله عز وجل ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه ولو عذب أهل السماوات والأرضين برهم برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله جل ثناؤه له الخلق والأمر الخلق خلقه والدار داره لا يسأل عما يفعل بخلقه ولا يقال لما وكيف ولا يقول أحد بين الله وبين خلقه فإذا سمعت